وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata muna 30 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 15 ga watan 12 shekara ta 2020 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin al-mutaqad sahih wallafar babban malami al-sheikh abdulsalam ibn birjis ali abdul karim Allah ya ji kamalan da rahama dan uwa aje idan ba a manta ba mun tsaya ne a gabar da malam yace kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa adan alaina inna kunna fa'ilina a cikin al'imanu bilomil akhir imani da ranar lahira ma'ana rukunin imani na biyar kenan ko rukunin imani na biyar za mu ci gaba insha Allah ta'ala mala ce wal imanu bi sahaifil a'mali tuta bil yamin aw min wara'i dhuhur bishimali daga cikin abin da ya kunshi imani da ranar lahira shine imani da takaddun ayyuka da za a bayar to tabil yamini waɗannan takaddu za a bada su ne ko dai a ba wani da hannun shi na dama aumin wara'i zuhuri bishimal ko kuma wani a bashi ta bayan bayan shi da kuma hannunsa na hagu ma'ana abin da malai ke cewa shine yan uwa daga cikin nau'i na imani da ranar tashin alkiyama dole ne musulmi ya imani da cewa Allah maɗaukakin sarki zai ba da takaddu na ayyukan kowa da ya aikata waɗancan mala'iku da muka yi bayaninsu a baya wanda suke rubuta aikin mutum tun lokacin da ya balaga har zuwa lokacin da zai bar duniya wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina waɗannan mala'iku duk abin da ɗan adam yake aikatawa ko ina yake suna rubutawa komai kankanta abu komai girmansa ko ya yi yana sani ko ya yi baya sani za su rubuta sai dai abinda ya tuba ne Allah maɗaukakin sarki kuma sai sa a shafe shi to wannan takaddar da abubuwan da suke rubutawa duka ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai sa a ɗauko sai a danka wa mutum misalin da zan mana kamar jarabawa ce a makaranta yanzu duk jarabawa muke ta yi lokacin ba da sakamako yana nan zuwa shine ranar tashin alkiyama idan muka gama jarabawa mu kaf duk abin da mala'ika ya gama sa hannu ya gama tattarawa zai ɗauka insha Allah ta'ala ya ba Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya sa a ba kowa wani zai karɓa a hannunsa na dama Allah ya samu a ciki wani kuma zai karɓa a hannunsa na hagu ta bayan bayansa kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah ta'ala a cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki ya mana tsari da wannan malai ce qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma wanda aka ba shi littafin shi da damansa ya karɓi littafinsa da hannun shi na dama fa ya ƙulu za ka je yana cewa ha'u maƙara'u kitabiya ai ku karɓi littafina ku zo ku karanta littafina ku zo ku ga abin da na samu inni zanantu anni mulaqin hisabiya zai ce ai inni aikantu na tabbatar na sami ni yaqini anni mulaqin hisabiya cewa zan haɗu da hisabi nagartacce mai kyau irin wannan saboda abin da na aikata a duniya hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan Allah ya tashi alkiyamarsa zai kusanto da bawa zuwa gare shi idan ya kusanto da bawa zuwa gare shi zai suturce shi gabar mutane sannan sai Allah madaukakin sarki ya fara kididdiga masa laifukan da yayi anta fa'alta kaza ka aikata kaza sai bawa ya ce kada fa'altu ya rab ya ubangiji na aikata duk laifukan da mutum ya aikata ayyukan da mutum ya da ba daidai ba duk Allah subhanahu wataala sai ya digo mai su sai Allah karanta masa su kai kaza ya ubangiji na yi kayi kaza lokaci kaza a waje kaza ya ubangiji na duk sai an gama karanto mutum shi kansa mutumin da yake gurfane ana karanta masa laifinsa sai ya tabbatar da cewa fa yanzu bai cancanci rahama ba wata ce ta cancanta da shi shi da kansa sai ya tabbatar da cewa wannan laifukan da aka tabbatar masa kuma ya tabbatarwa da kansa tabbas duk azabar da aka masa ya cancance ta sai ya tabbatar ya halaka sai Allah madaukakin sarki ya ce masa inni qad sattartu halaka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm ni na sitirce maka wannan zinuban naka a rayuwarka ta duniya na boye maka su babu wanda ya sani to a yau mara tashin alkiyama ni ne zan gafarta maka su annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ce fayuta kitaba hasanatihi bi yaminihi sai a dauki littafin sa na ayyukan alkhairi sai a bashi a hannun shi na dama to shine sai ya fito cikin bayanin cewa ha umqra'u kitabiya ku zo ku karbi littafi na ku karanta to duk wanda aka bashi sakamakon sa a hannun dama irin farin ciki da walwala da munna da jarin kai kenan yanzu ko da sakamako ne ka je ka karbo na duniya a ce gashi mutum ya je ya yi jarabawa ya zo ya ga sakamakon jarabawa shi ya fito ya ci 100 bisa 100 babu inda ya faɗi ba shi da matsala da Allah ya mutum yake ji a duniya duk wani ɗan uwa da abokin arziki da yake taya kamar nan zaka ga yana farin ciki yana walwala yana jin daɗin abin da ya same ka me yasa ka tsallake wata jarabawa ce daga cikin jarabawar duniya ya kuma a ce ka tsallake jarabawar lahira wannan fa jarabawa da an baka littafin anin dama direct aljanna ce babu babu babu kwana-kwana ana baka littafinka an dama dan aljanna ne kai saboda haka mutum zai tambarna yana cewa inni zanantu anni mulaqin hisabiya ina da tabbas ina da yaqini dan azzan alqur'ani da hadisi galibi baya zuwa da ma'anar zato da da ma'anar yaqini yake zuwa galibi idan ka ga zato a cikin alqur'ani ko hadisi to yaqini yake zuwa da ma'anarsa ba wai zato ba ai inni zanantu inni aiqantu anni mulaqin hisabiya ina da tabbas da yaƙini cewa zan samu hisabi mai sauki irin wannan Allah madaukakin sarki ce fa huwa fi 'ishatin radiya ya kasance a cikin wata rayuwa a bayyar da zai shiga rayuwa kuma rayuwar da Allah madaukakin sarki ya yarda da ita ya tsara masa fi jannatin 'aliya rayuwar ita ce zai shiga cikin aljanna aljanna ma kuma daukakiya shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisi a cikin hadisin bukhari yake cewa ita aljanna daraja daraja ce har daraja 100 kowace daraja tsakaninta da wacce tsakanin kamar tsakanin sama da ƙasa ne daga ne yadda kake hango sama to haka mai daraja ta farko yake hango mai daraja ta biyu mai daraja ta biyu haka yake hango mai daraja ta uku tsakanin nisan sama da ƙasa kowanne kuma akwai irin darajar da za a tashi akwai yan bene na farko akwai yan bene na biyu akwai yan bene na uku har zuwa bene na ɗari Allah ya samu a ciki shine sai wani tambayi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi to ya rasulullah shin ƴan aljanna za su ziyarci junansu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kwarai da gaske ƴan aljanna za su ziyara amma yadda za a ziyara shine idan na sama yana son ganin na ƙasa to shi na saman shine zai hawa wata irin lifta da Allah ta nadar a cikin gidan aljanna ya sauko ya zo ya ga na ƙasa ya koma amma shi na ƙasa ba shi da damar da zai yi sama ya je gidan na sama ina fata an fahimta na ƙasa idan yana so ya ga na sama to sai dai na saman shi ya sauko ya zo su haɗu su tattaura a ga juna a yi zumunci a koma kuma amma shi na ƙasa ba shi da damar da zai hausa ba saboda matsayinsa bai kenan ba kowa yana tsayawa ne gwargwadon matsayinsa shi sa ɗan uwa mai ƙoƙari mai aiki sosai don mu samu matsayi na sama ko da a gidan aljanna kada mutum ya ce kawai shi burin sai shiga aljanna shi sa kawai mutum sai ya ta abin da ya ga dama ni kawai burina in na ganna aljanna shi kenan ba daidai ba ne wannan ka yi aiki sosai don ka samu matsayi shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk lokacin da za ku roƙi Allah maɗaukakin sarki aljanna to ku roƙe shi alfirdausil a'la ita ce ƙololuwar aljanna daga ita babu wata aljanna a samanta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ta cikinta ne ƙoramin aljanna suke fantsama su fito duk wasu duk wani ruwa da yake cikin aljanna ta cikinta yake fitowa sai ya shiga sauran aljannata ita ce aljanna ta can sama to duk lokacin da zaka ce Allah ka bani aljanna to kai ibafa alfirdaus alala Allah ka bani aljanna alfirdaus ka daina cewa kai Allah ka bani aljanna aljanna ai kala kala ce wace iri kake so firdaus Allah madaukakin sarki ka ba mu alfirdaus gaba daya to wannan shine abinda mutum zai zai faɗa Allah madaukakin sarki ya ce qutufuha daniya abinda ake tsinka kayan marmari na cikin gidan aljanna daniya ƙasa ƙasa suke imam al-khattabi ya ce na kwance zai iya tsinka baya buƙatar sai ya tashi wanda yake zauna ma zai iya tsinka wanda yake tsaye ma zai iya tsinka duk a yadda kake kayan marmarin aljanna ga sanan haka ce daniya ƙasa ƙasa ne daɗin tsinka kulu washrabu za a ce ku ci ku sha hani'an ayaloci a wadace bima aslaftum fil ayyamil khaliya a sakamakon abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya a cikin kwanakin da suka gabata sune kwanakin duniya kenan ku ci duk abin da yake cikin aljanna wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma tad'una Allah ya ce nuzulan min ghafurur rahim duk abin da zukatanku suka raya kuna suna bukata a cikin aljanna akwai shi duk abin da ranka ya hararo zuciyarka ta yi tunanin kana so ka ci akwai shi a gidan aljanna kawai sai dai ka gan shi ka ɗauka ka ci duk wata rayuwa ta rashin jin daɗi da ƙunci da wahala duk abin da ka sani a wahala ne a aljanna babu shi aljanna gidan jin daɗi ne kaɗai daɗi kawai da morewa da walwala aka tafi a gidan aljanna a duniya ne kamata ka tsaya ka wahala sosai da sosai ka wahala kai aiki ka bi Allah maɗaukakin sarki bin Allah maɗaukakin sarki babu sauƙi a cikinsa idan ka bi Allah maɗaukakin sarki ka wahalar da kanka a duniya akwai lokacin jin daɗi shi sa Allah maɗaukakin sarki kullum yake ce mana wala tamuddanna aynayka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya ya annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kada ka rinka miƙar da ganin ka zuwa ga abin da muka jiyar da su daɗi ɗan daɗin da yake na rayuwar duniya ne kaɗai kada ka rinka miƙa ganinka kana ganin cewa kamar suna samun wani abu ne na musamman wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijin ubangijin ka da ta da maka aljanna shine fa alkhairi kuma shine fa wanzu saboda haka ƴan uwa aljanna ta mai aiki ce da bin Allah madaukakin sarki ba ba ta mai rabo bace kamar yadda Bahaushe yake ba ai mutun ya abin da ya ga dama aljanna ta mai rabo ce ai duk wanda kaga ya ya fankarewa hanyar Allah madaukakin sarki da manzansa to wallahi ko alahira ba shi da rabu kwarai da gaske babban abin da zai nuna cewa kana da rabu alahira shi ne ka ba Allah maɗaukakin sarki Allah ba mu ikon binsa wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi Allah maɗaukakin sarki ce amma wanda aka ba shi littafinsa da hannunsa na hagu akwai wanda kuma za a ba su a hannunsu na hagu Allah ya mana tsari da su Allah kiyaye duk fa wanda aka ba shi littafi a hannun hagu shi ke na zance ya ƙare zance ya ƙare fa ya ƙulu za ku je na cewa ya laitani ya kai cewa lam uta kitabiya ina ma ba a bani littafin nan ba walam adri ma hisabiya ban san menene hisabin da zan fuska ba ban san menene abin da yake gabana ba ya laitaha ya kai can ta kanatil qadiya ina ma na mutu na huta kawai ina ma mutuwa ta zo ta dauke ni ya kasance babu ni a wannan wajen da ake tashin alkiyama ya kasance an zama da ni ƙasa kamar yadda aka zama da dabbobi ƙasa suka tafi ina ma haka aka yi mu shine ya laita ni kanat ya laita kanat alqabiya ku duba a duniya babu dan babu abin da dan adam ya furki ya fi gudu kamar mutuwa dan adam baya son mutuwa kwata kwata zancan zancan mutuwa ma wani baya so kai masa amma ran tashin alkiyama mutum zai rinka burata mutuwa da kansa idan aka bashi littafin sa da hannun hagu zai rinka cewa gwanda ya mutu ya huta a lokacin ko da mutuwa ita kanta an zo da ita an yanka ta babu ita ya laita hakanat alqabiya ma agana anni maliya zai rinka cewa ma agna anni maliya dukiya ta da tara bata wadatar da ni komai ba halaka anni sultaniya iko na da mulki na da duk wani abu da nake takama da shi halaka anni ya gudu ya bani ya halaka ya bani yan saurani ni kadai duk abin da mutum yake takama da shi a duniya wallahi ran tashin alkiyama abin da zai faɗa kenan idan wani gagarin mai mulki ne da yake ji da isan mulki da takama idan wani basarake ne idan wani ɗan siyasa ne duk wani irin mulki da mutum yake takama da shi ran tashin alƙiyama sai yayi kuka da wannan mulkin nasa matakar bai ba Allah da shi ba wallahi zai ce halaka anni sultaniya mulki na da iko na yanzu ya tafi ya banda babu yanzu gani a gaban Allah madaukakin sarki tsirara haihuwar haihuwar mahaifiyarsa fa huwa Allah madaukakin sarki ce khudhuhu faghullu mutum yana faɗa wannan abubuwan yana kwamfesa ɗin abubuwan da sai Allah maɗaukar sarki ce ku zuhu ku damƙe shi ku riƙe shi ibn kasir ce lokacin da Allah maɗaukar sarki zai ce ku damƙe shi kafin ƙiftawa da bismillah mala'iku dubu saba'in sun yi kansa khuzuhu ku damke shi fagulluhu ku daddaure shi thumma al-jahim sallu sannan ku je ku tsoma shi a cikin wutar jahannama thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an faslu sannan a zo da wata sarka wanda tsayin sarkar 70 zira'an tsawon zira'i 70 zira'i 70 na mutum ko na mala'ika Allah shi ya sani yanzu ko da zira'in mutum ne a ce zira'i saba'in na sarƙa za a ɗaura mutum da ita wace irin sarƙa ce wannan to sarƙa ce irin ta lahira kuma irin ta wutar jahannama irin ta Allah maɗaukakin sarki zai sa a kama mutum a ɗaure shi fasluku imam al-qurtubi yace abinda ake nufi da fasluku shine za a zuro sarƙar ne ta dubarsa sai ta fito ta bakinsa za a rataye shi shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba a haka amma irin ɗaurin da bahaushe ke ce masa ɗaurin buta mala akwai wani irin ɗauri da 'yan sanda suke yi mutum idan sun kama shi za ku an kama hannun mutum ta baya haka amma wani mugun ɗauri wanda wani ɗauri shi kaɗai aka baka da shi shi kaɗai ba sai an da ke ga ba sai an ma komai ba wala idan kai wasu lokuta aka baka morban aka sake ka kwanakin bayan wani rahoto na ga bbc sun haɗa kan irin wani ɗaurin da ake wani ɗauri ne ko tabi sunan shi ko menene wani mugun ɗauri ne da 'yan sanda suke wa mutane wanda an ce tun a yaƙoƙi da aka yi na baya aka fara yin su ɗauri ne da in aka yi maka shi wani lokaci sai a rataye mutum kaga yana lilo haka babu abin da aka yi maka amma sai ga mutum yana ta kuka shi kaɗai yana ta iyo wannan ɗaurin duniya fa kenan yan uwa ka tuna ɗaurin lahira ɗaurin da mala'iku zabaniyawa za su yi mutum ba mutane ba kuma da sarƙa sarƙa irin ta wuta Allah ya kiyaye innahu kana la yu'minu billahi al-azim Allah madaukin sarki yace saboda ya kasance baya imani da Allah wanda yake mai girma wala yahuddu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa wajen da wajen ciyar da miskini shi bai ciyar ba bai kuma kwadaitar da mawadata su ciyar da miskini ba akwai wanda suke kusa da mawadata za su iya ga musu su ji za su iya ba su shawara su dauka amma saboda kansa kadai suke so ba za su ce ayi ba saboda su tasu tukunyar kamar ba za ta tafasa ba idan suka ce ayi wani to shi kansa wannan laifi ne ɗaya daga cikin abin da yake kai mutum cikin wuta kenan shine wala yahubbu ala ta'amil miskin ba sa kwaitarwa wajen a ciyar da miskini falaysa lahu al-yawma hahuna hamim Allah madaukakin sarki ce a yau kuwa ba su da wani masoyi ko majibinci da ya isa ya kwace su daga azabar Allah madaukakin sarki wala ta'amun ba su da wani irin abinci kuma illa min ghislin sai abincin da ake ce masa ghislin malamai sun yi bayanai da dama akan me ake nufi da ghislin wasu suka ce abin da ake nufi da ghislin wata irin bushiya wata irin bishiya ce a cikin wutar jahannama bishiya ce ma'abociyar kayoyi wanda ita za a rinka ba su kawai suna ci bishiya kuma a cikin wutar jahannama wasu suka ce a abinda ake nufi da ghislin shine ruwa na ciwo da jini da duk irin abin da yake fitowa daga jikin mutum idan ya ji ciwo irin waɗannan abubuwan na ‘yan wuta idan ya taru tafasashe shi ake ɗakowa a basu shi ne abin da suke sha ko kuma shi ne abin da suke ci la ya akuluhu illa al-khati'un Allah madaukakin sarki ce babu mai cin irin wannan abincin sai masu kuskure sai masu laifi sai wanda suka saba wa Allah da manzansa wata ayar ko wata sura Allah madaukakin sarki cewa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma wanda aka bashi littafin shi a hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Allah madaukakin sarki ce da sanni shi wannan za a yi masa hisabi hisabin da yake mai sauki hisabin da yake mai sauki annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce wanda duk aka bi diddigin sa aka yi masa hisabin keke da keke to wallahi sai ya shiga wuta sai an masa azaba haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi faɗa man nuqisa alhisab uzdiba wanda duk aka masa keke da keken hisabi wallahi sai ya shiga wuta shine sai na Aisha take cewa ya rasulullah ba naji Allah madaukakin sarki ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi ba fasawfa yuhasabu hisaban yasira sai ce mata kwarai da gaske wannan ai ba hisabi za a yi mutum keke da keke ba wannan ardun ardun ayyukansa za a yi bujiro da ayyukan za a yi kawai idan aka lafi a ce to a wuce a kalla a wuce sai Allah ya kawo da kai shi ke sai mutum ya samu aljanna kamar yanzu misali ka je ka so kaya kaya suna cikin kwalaye sai customs tare ka ko masu duban kaya su tare ka wannan kayan da suke ciki idan ana so a maka hisabi mai sauki sai ka ce me sai a tambaye ka me a ciki sai ka ce kayan na ai taliya ce a ciki sai a duba shi a kwalin taliya ne gashi a rubuta taliya sai a ce wuce kwalaye nawa ne guda ɗari ne sai a ɗauko kwalaye a ga guda ɗari ne kuma kowanne da me da hoton tambarin kamfanin taliya sai a ce ka wuce amma idan sun so su maka hijabi hijabi mai tsauri fa sai su ce sai sun farka kwalin nan kowanne sai sun fito da ɗaya bayan ɗaya sun gani ina fata an fahimta to irin wannan hisabin na ɗaya bayan ɗaya shine Allah madaukakin sarki ce ba za a yi mutane ba amma a ɗauko kwalin kawai a duba a gani shine arbin bujiro da ayyukan kawai za a yi a bujiro da su a ce mutum ya wuce to idan za a yi mutum sai Allah madaukakin sarki ya ba mutum aljanna amma wallahi duk cikin mu duk wanda aka ce za a ɗauka ayyukansa ɗaya bayan ɗaya filla filla a tsefe su babu wanda zai kai labari haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga na na'isha shi sa a cikin addu'o'in da annabi yakan yawan yi shine Allahumma hasibni hisaban yasira ɗaya daga cikin addu'o'in da yake yawan yi Allah ka min hisabi hisabi mai sauki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa da kansa da kansa addu'a da yake Allah ka min hisabi hisabi mai sauki ya kuma mu fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masruran mutum zai juya zuwa ga iyalansa na gidan aljanna masaruran yana cikin jin daɗi da farin ciki malam tafsiri suka ce iyalansa na hurul ayin da kuma matansa da duniya idan sun shiga aljanna za a kuma kuma ana ta juna murna ana ta farin ciki ana jin daɗi wayan qalbu ila ahli masrura ke sai Allah ya ce amma man utiya kitabahu wara'a zahari amma wanda aka bashi littafinsa ta bayan bayansa kun ga wancan ayar abinda Allah ya ce abinda Allah kawai ce shine bishimalihi ko da hagunsa amma wannan mi wara'i zaharihi ta bayan wara'a zahari ta bayan bayansa me ake nufi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace abinda ake nufi da wannan shine za a zo da mutum a miƙo masa littafin sa sai ya miƙo hannun dama kamar zai karba sai mala'ika ya finciko shi ya barkalo hannunsa ta baya ta haka kamar za a karya mutum haka sai a danka masa littafin sutanen dama ta bayansa shi kuma imamu qatada ya ce abinda ake nufi da wara'a zahari shi ne za a samu hannunsa haka a saka shi ta nan ƙashin haƙarƙarinsa haka ya bulluko ta bayansa sannan sai a danka littafin hannunsa littafin hannun nasa za a samu a zira shi ta cikin ƙirjinsa ya fasa cikinsa ya fito ta baya sannan sai a ɗora littafin hannunsa shi ne wara'a zahari Allah kyauta Allah kiyaye Imam Mujahid yake cewa shi kuma hannun mutum za a samu haka ta haka a zuro shi ta haka sai hannun ya haɗe da wuyansa ta haka sannan sai a bashi ta bayan bayansa to kowanne dai malamai suka faɗa kowanne abin da ake ji babu wani abu mai sauki a cikin uwa gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya sa a ba mu littafin mu'amalan da malamai suka ce wanda za a ba littafin su ko kuma mutane na filin tashin alƙiyama kana uku ne akwai musulmi tsantsa wanda ya bi Allah madaukakin sarki akwai kafirai sannan akwai musulmi masu sabo to nan Allah madaukakin sarki yayi magana ne akan musulmi kadai da kuma waɗanda ba musulmi ba musulmi za a ba shi littafin sa an dama shine musulmin da ya bi Allah madaukakin sarki biye ya tafi saban sa yawa shi za a ba shi littafin sa an dama akwai kafirin da shi kuma ya kafircewa Allah madaukakin sarki shi littafin sa za a bashi ne a hannun hagu ya musulmi mai sabo ya halin sa yake to shine suke ta tattauna wasu daga cikin malamai suka ce da musulmi mai sabo da kafiri duk ɗaya za a ba su littafin su yadda za a barkala hannun kafiri ya shiga ta baya fito a bashi littafin sa haka za a yi musulmi mai sabo wasu suka ce a'a kafiri ne za a yi masa haka za a zara hannunsa ya fito ta baya a bashi littafinsa amma musulmi mai sabo shi ne wa amma man ute kitabahu bi shimali shi da hannun hagu kawai za a bashi ina fata an fahimta za a bashi littafinsa da hannun hagu amma ba za a sa hannunsa ta ciki ya fito ta baya ba wasu kuma suka ce a'a shi musulmi mai sabo shi ma za a bashi littafinsa a hannun dama kamar yadda aka ba musulmi mai biya ga Allah madaukakin sarki to amma dai zancen da yake na zahiri yan uwa za ku ga Allah maɗaukakin sarki ya ambaci musulmin duk da ya bi Allah maɗaukakin sarki shi ne za a ba shi littafin sa'anin dama dukkanin kafirin da ya kafircewa Allah maɗaukakin sarki kuwa za a ba shi littafin sa'anin hagu amma musulmi mai sabo Allah maɗaukakin sarki bai kawo nasi a kansa ba saboda haka wannan sai an je sannan kuma za a ga abin da Allah maɗaukakin sarki zai masa amma dai duk mutum da ya saba wa Allah maɗaukakin sarki ya bijire masa ya san a waccan rana ba zai game da abin da yake so ba man faqiya ma sha man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a wanda duk ya aikata abin da ya so to to zai game da abin da baya so zai game da abin da zai muna na masar Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon binka wa wal imanu bil mawazin mala yace daga cikin nau'i na imani da ranar lahira akwai imani da mizani tuḍa'u yawmal qiyamati wanda za a ajiye shi ranar tashin alkiyama fala tudlamu nafsun shay'an ba za a zalunci rai komai ba duk kankantar laifi duk kankantar zunubi za a kawo shi hakan duk kankantar aikin alkhairi za a kawo shi za a dora akan mizanin Allah madaukakin sarki ce wa nadha'ul mawazin alqista li yawmil qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a za a ajiye wani irin mizani na gaskiya na adalci babu zalunci a cikinsa fala tudlamu nafsun shay'an ba za a zalunci rai komai ba shay'an Allah madaukakin sarki ce duk kankanta abu ba za a zalunta rai za a kawo shi aji a filin tashin kiyama a girka shi sai a zo a fara au za a auna ayyukan mutane ayyukan mutane da muke yi sallah azumi zakka sada zumunci sadaka da sauransu Allah madaukakin sarki zai sai a musu gangan jiki a dora su akan mizani yan uwa gangan jiki sosai zai ayyukan ka zo a dora su akan mizani haka nan kuma ayyukan sabo da ake aikatawa su ma duka Allah subhanahu wataala zai sa musu gangan jiki su ma zuwa dora su akan mizani sannan za a zuwa a auna takaddan ayyuka na mutane su kansu ana auna takaddan ayyuka na mutane kamar yadda shi mutum akan kansa shi ma za a dora shi akan mizani wannan abubuwan guda uku duk sai an dora su akan mizani yan uwa mizanin hawa mizanin ba abu ne na wasa ayyukan ka sai an dora an tabbatar fa amma man faqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihuna وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wanda duk ayyukansa na alkhairi suka rinjaye na shar ayyukansa na alkhairi suka yi sama dan shi mizanin lahira haka yake ayyukan alkhairi su suke sama ba su suke ƙasa ba ba irin na duniya bane na duniya abin da ya fanawi shi yake mai ƙasa na lahira abin da ya fanawi shi yake sama idan ayyukan alkhairin mu suka yi sama insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce fa ulaika humul muflihun wadannan sun rabauta sun dace Allah ya samu a cikin su amma wa amma man khaffat mawazinu wanda mizanin sa yayi kasa mizanin sa ya zamto bashi da nauyi ayyukan sa na alkhairi ba su da nauyin da za su rinja na sharri Allah ya ce fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wadannan sun yi asarar rayuwarsu sun yi asarar kawo kansu fi jahannama a cikin wata jahannama khalidin da za su dawama haka da za zuwa ɗauki mutum shi kansa a ɗoran shi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce za a zo da mutum ƙatoto ɗan lukuti mai ƙiba amma idan aka ɗora shi a kan mizani sai ka ga bai wuce faffikin sauran wajen nauyi saboda ba shi da ayyukan alkhairi ba ƙiban mutum da yawan naman jikin shi ne zai sa ya samu abin da ya kamata a wannan lokaci ba ayyukan alkhairi aikin alkhairi shi sa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ƙauron abdullahi ɗan mas'ud idan da za a ɗora shi a mizanin lahira ya fi dutsen uhudu nauyi ƙauri ƙauri a saƙ na abdullahi ɗan mas'ud abdullahi ɗan mas'ud kuma mutum ne da yake ba shi da ƙiba ba shi da tsayi kuma ba shi da ƙiba kwata-kwata irin 'yan ƙananan mutanen nan ne annabi ya ce da za a ɗauki ƙaurinsa kawai a ɗora shi a kan mizanin lahira dutsen uhudu gaba ɗaya ƙaurin abdullahi ɗan mas'ud sai ya rinjaye shi sannan zuwa ɗauki takardar ayyukan a ɗora naftira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za a zo da takaddun wani mutum kusan takaddu ne guda 199 dukkanin su ayyukan laifi ne a ciki gaba daya babu aikin kirki a ciki duk gashi na azube su ganin idan ka Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za a shimfida su iyakacin ganin idan ka duk babu abin da yake ciki kawai sai ayyukan sai ayyukan banza sai Allah tambaye bawan ya ce ya wannan sai ya ubangiji duk abin da ke cikin takaddan nan nawa ne ni aikata babu babu babu kage a ciki duk daidai ne gaba ɗani na aikata su sai Allah maɗaukin sarki ya ce to ya kake zama da ya ubangiji sai abin da ka zarce sai abin da ka zarta ka yanke a wannan lokaci ya riga ya san cewa ya tabbatar cewa ya riga ya halaka ba kuma sai ita ce wuta sai Allah maɗaukin sarki ya ce a'a kana da wata hasana da muka ɓoye maka muka aje baka sani ba sai Allah maɗaukin sarki ya sa ɗauko wata takarda kamar girman ID card karamar takarda ka bar gima indikat abin da yake jikinta shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya dora ta akan mizani sai ta rinjaye wannan guda 99 gaba daya sai Allah ya ce akai shi aljanna kun ga girman la ilaha illallah matsayi da falala da martaba irin ta la ilaha illallah ita kadai tana rinjaye duk wani abin da yake na zunubi ko na laifi to waɗannan abubuwan guda uku yan uwa duk sai an auna su akan mizani sai an yi hisabi akan su wannan rana ce uwa da ko da yaushe kullum ya kamata bar tuno ta a cikin ayyukan duk abin da zamu yi wallahi ya kamata bar ka saka ta a gaba babu abin da yake gaban mu kamar ita yan uwa kuma wallahi la raiba fi haka Allah madaukakin sarki ce dole sai ta zo tabbas hakika sai ta zo kuma wannan abin da aka ambata ba sai an yi su bai bai da zai mutum je labe ce aje ayi shi ya gudu ba duniya ba ce wallahi sai an maka saboda ka duk abin da mutum zai yi yana sani duk abin da za ka aikata komai girmansa kuma kantarsa ka yi kana sani wacce rana tana zuwa wallahi sai an yi accountability sai an fito da komai komai sai an fito da shi Allah ya ba mu dace wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am na'am wanda suka mutu a ranar juma'a su abinda aka ce tambayar kabari ce ba za a yi musu ba amma akwai hisabi tambayar kabari ce ba za a yi musu ba su wanda suka mutu a fagen daga inda Allah madaukakin sarki ya karbi shahadar su ai asalin su ɗan aljanna ne zaman kawai ai a cikin hadisi akwai mutanen da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mutum dubu saba'in za su shiga aljanna bi gairi hisabin wala azab babu azaba babu hisabi akwai mutanen da Allah madaukakin sarki ya zaba su duk wani abubuwan babu su a ciki ba su a ciki Allah maɗaukai sarki ya samu daga cikinsu Allah ya samu daga cikinsu ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukai sarki ce faman faƙulat mawazinuhu wanda duk mizaninsa ya zama mai nauyi fa'ula'ika humul muflihuna to waɗannan su ne masu rabauta za mu dakata anan saboda wata gabace za mu shiga al'imanu bi shafa'a wannan kuma batun ceto ne shi ma magana ce mai zaman kanta insha Allah ta'ala da zai fara a filin tashin kiyama na ceto da za a yi annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi zai ceto mala'ikun Allah za su ceto annabawa za su ceto waliyai za su ceto bayan Allah na gari za su ceto duka Allah madaukakin sarki da karshe da kansa ma zai ceto idan kowa ya gama ceto Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai ceto kowa ya ceto yanzu kuma sai ni saboda ka sai ta fito da wasu mutane daga cikin wuta Allah kai su aljanna ta fito saboda Allah madaukakin sarki ba mai Allah maɗaukin sarki zai amfani da shi da azabatar da mutane babu to babban abin da ya kamata shi ne mu yi aiki tun karan farko ya kasance mun shiga aljanna yawwa kada duk wani abin da ake faɗa za a yi ceto za a yi kaza kai baka sani ba kana ciki ko baka ciki ba wanda ya sani sai Allah maɗaukakin sarki to tun karan farko ka yi abin da ma sai dai kai ka ceci wani ba a zo a cece ka ba kamar yanzu a duniya ne ka fi so kaga ka ba da sadaka ba kai a baka ba ba haka bane ka fi so ka bayar ba kai a baka ba ka fi so ka yi ba kai a yi maka ba to a can ma ya kasance haka kake so kada ya kasance a nan kana so ka bayar ba ka so a baka amma can sai ka koma gefe ka ce ka fi so wane cece ka ba daidai ba ne kai abin da kai ma za ka yi ceto babu inda Allah maɗaukakin sarki ya ce dole sai wane da wane ne kaɗai ya ce ceto kai ba za ka yi kai ma za ka iya shiga cikin masu ceto ka ceci iyayenka ka ceci yan uwanka ka ceci duk wani abokin arziki Allah maɗaukakin sarki zai iya baka in ka aikin da ya kamata Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai yan uwa Allah ya ba mu ladan gaba daya amin kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya yafi mana amin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah